أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم
الله أكبر ayoyin alkur'ani daga bakin mahir sayyidi ali sheikh tahir usman bauchi domin buɗe wannan taro namu na maulidin manzon Allah na shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da talatin da takwas wanda za mu miƙa wa maulanmu Sheikh Tsayar Usman Bauchi abin magana yanzu domin a saurari abin da ya tara mu. Muna fata kowa zai nemi wuri ya zauna a saurara maulanmu Sheikh أكرمك الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله mun gode wa Allah da yi mu ɗan adam da wannan irin jiki mai daraja wanda annabi ya shigo duniya da irinsa ya zo ya yi mana shekara 63 ya koma inda ya hudu sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ba mu abin da ake nufi da darajar jikin shi ne sanin Allah da bauta masa da tsoronsa na lalazina amanu wa abu sani ya ce wadda kan khairul bariyati sannan kuma Allah da ikonsa sai ya zaɓa mana shi ya zama shi ne annabinmu rabonmu Allah bai haɗa mu kai zamani da annabi Adam ko annabi Nuhu ko annabi Hudu ko annabi Salihu ko annabi Ludu ko annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa ba a sai Allah ya ajiye mu yadda ya ajiye shi sai da ya fito da shi sannan ya fito da mu ya sa muka zama mu ne mabiyansa masu yin imani da shi gode wa Allah da ya ba mu waɗannan alherai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shanin maulidi abu ne mai girma wajen Allah domin sai da Allah ya rantse da garin ma da aka haife shi a ciki la uqsim bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad wa walidin wa ma walad saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin da ya fito ma a duniya shine makka to duk ibada kai a ibadar da kai a garin sai an ninka ta dubu ɗari akan ibadar da kai wani gari ba ba ba ba Madina ba ba Kudus ba saboda darajar sa sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ya ce idan na muku ni'ima lalle ku gode mini in kun tabbata ku bayina ne masu kaɗaita ne masu bauta mini واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون نعمومي سنة ديوة ودند الله يمنى سوباكا لستافوا وإن تودوا نعمة الله لا توسوها إن الله لغفور رحيم أو نعمة دباك متى ita ce zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a duniya. idan mutum ya yi aure ana nema a sunna ya gode wa Allah ya yi biki shi na ke kiransa walima da larabci idan matar ta haihu rana ya kyau sai a sa ranar ya zama ranar biki na godiyar Allah auren da aka yi na kusan baradin nan gashi an samu aihuwa a ciki an gode wa Allah abinda ba a samu a kanji ba a samu a kasuwa ba a samu a gona sai a wurin a gode wa Allah a sa masa suna ko a sa mata suna na alfado idan mutum ya gina wani babban gidan da bai taɓa yin irinsa ba yakan kira abokansa kuma da ranar bude gidan ranar murna ranar godiyan Allah idan mutum ya samu sarauta akan taru a kashe dabbobi a kashe kuɗi da yawa don a yi masa murna cewa ya samu babban matsayi a gwamnati ko ya zama gwamna ko ma ya zama shugaban ƙasa duk da ya gode wa Allah wanda ya ba da mulki inda mulki alheri ne am yahsuduna an-nasa على ما آتيهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما saboda waɗannan abubuwa idan mutum ya yi saukan ƙur'ani a yanka rago ko raguna a taya shi murna idan ana saukan tafsiri a taya juna murna to duk abubuwan da aka ambata na ni'imomi ba su kai ni'imar samuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya ba yasa yau wannan dare muke taro muna maimaita wa Allah godiya muna masa godiya muna masa godiya saboda kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya a cikin wannan wata na Rabiul Awwal mutane suna tambaya wai me yasa aka shigar da maulidi bikin maulidi cikin gwamnati gwamnatin Najeriya akwai dalili dalili shine lokacin da muka karɓi mulkin kai wajen alif da ɗari tara da sittin shehu ibrahim radiyallahu anhu ya zo najeriya ya sadu da abubakar ta baɗewa ya yi masa murnan samun mulkin kai ya ce muna muku murna na tafiyar nasara ya bar muku ƙasarku mulki ya dawo hannunku ina yi muku murna amma ku waɗanda kuke jagororin wannan mulki na najeriya ku biyu ne kai prime minister abubakar tawa balewa kana musulmi da dr zikwe wanda shine lamba na biyu a cikin wannan daraja shi kuma yana kirista alhamdulillah na ji labarin dr zikwe yana zuwa cociran lahadi ina ce kai ma kana zuwa juma'a ranar juma'a mulki ba zai hana ba abubakar ta bada wace masa lalle ina zuwa juma'a har ma lokacin da shau yake mayar min da wannan magana a wani hotel a makka ana kiransa hunduk shibra a nan ya mayar min da wannan magana har yi tambaye ne ce idan ya je bauchi yana zuwa juma'a a ce lalle in ya zai bauchi yana zuwa juma'a ya ce masa to Dr. Ziko yana ba Najeriya hutu haihuwan annabinsa annabi Isa Kirsimeti kenan. Kai ma ina ce kana ba da hutu haihuwan annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ta ba balewa yake masa a'a. Amma daga yau na kafa ka shaida kamar yadda bikin haihuwan annabi Isa yake cikin gwamnatin Najeriya ni kuma na shigar da bikin aihuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin gwamnatin Najeriya. To daga nan ne mauridi ya shigo cikin gwamnatin Najeriya. Da almajirai ne suke yi kamun wannan abu ya bunƙasa lokacin nan bare bari suna yin maulidi da muhimmanci har da hawan dawaki suna kiransa gumuri kura ana girmama wannan mauridi ana girmama wannan mauridi a barno ana kiransa gumuri kura kuma ana girmama wannan mauridi kuma ana girmama wannan maulidi a daura an mai da shi babban biki ana kiransa bikin gani kuma ana girmama wannan maulidi a wajen gumel da wajen waɗansu sassan wurare amma mu ɓangarenmu muna yin bikin amma ba da ƙarfi ba a kano ana kiransa bikin takutaha. ha sauran wurare kuma ana kiransa sallan kaji amma da shi ibrahim ya bayyana yace shi a ganinsa tun da yake kullum biki yana zuwa ne a gode wa Allah ya ba da wani alheri shi a ganinsa babu alherin da aka ba duniya kamar samuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a duniya saboda haka shi ne babban idi a wurinsa shi a shekara shi ibrahim kenan shine babban idi ma misluhu min idi kad halla bil mawludi fihi mahalla zuhali yace wannan idi ba wani idin da yake kama da wannan idi wato ya dau saboda aihuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci ya mai da lokacin ya hau can sama wajen tauraron da ake kiransa zuhar girma wannan mauridi sai almajiran shehu ibrahim ko ina suna zuwa mauridin na aka wudaha shekarar da basu je ba sai su yi shi a garurukansu ko kuwa in sun je sai su warna ibansu su yi mauridin har mauridi ya shigo makarantu islamiyoyi daga nan sai makwabta suna ganin shi wannan menene ne da ai mai maulidi sunan abin su kuma yadda suke yin sallan kajin su kenan yadda suke yin takuta har su kenan to abin na ce girma annabi ne da sun annabi ci sallallahu alaihi wasallam eh haka da to mu a bar mu a baya to sai makota su ma suka yi ta yi maulidin nan har zuwa alif da ɗari tara da fittin wanda na faɗa wanda shi Ibrahim ya ɗauki wancan gaba ɗaya da shi ya zama balewa suka shigar da shi cikin gwamnatin Najeriya ya zama abu na tarayya gaba ɗaya na gwamnati a gwamnatance wannan shi ne asalin shigowar maulidi a cikin gwamnatin Najeriya kamar yadda kamun gwamnatin ta zo ma akwai bikin haihuwa annabi Isa a wurin wanda suke yin addininsa har ma shehu ya ce ai bikin miladiya da haihuwar annabi isa ba domin waɗansu sun riga mu ba ai da mu ne za mu dinga yi domin ba shi sun annabi isa ba mu ne ma masoya annabi isa ne to amma saboda tsoron manta shabba bi kaumin ba za mu yi ba saboda haka maulidi ya shigo cikin gwamnatin tarayya Allah ya saka Abubakar na Abariya da alheri Allah ya saka wa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da alheri mun gode wa Allah yanzu taron da muke yi kenan na mu gode wa Allah saboda tunawan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu gode wa Allah kamar yadda ka sani mun samu mulkin kai a ranar farko na Oktoba amma kullum in ranar ta kewayo gwamnatin tarayya ce ta kashe kuɗi a cikin ƙasa don girmama wannan rana kuma duk inda take da ambasado sai an kashe kuɗi don girmama wannan rana to tun da yake ranar 1 Oktoba ma ranar murna ne ran da aka haifi jinjirar jamhuriya ta Najeriya kenan ashe babu mamaki bane a girmama watan maulidi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana duniya a cikin sa sha biyu ga watan Rabiul Awwal ko 20 ga watan April mun gode wa Allah da yawan mutane yan adam masu karama da karramna bani adam mun gode wa Allah da ya ba mu imani innal ladina amanu wa amilus salihati lahum khairul bariyati mun gode wa Allah da ya hada mu da biyayyan annabawa annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa sallama ya mai da mu mabiyansa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas mun gode wa Allah kuma Allah bai bar mu ba hanya ko ba jagora ba annabi ya ce ya bar addinin nan a hanya tarwai babu duhu ba wanda zai bace daga hanyar sai wanda dama ya bace Allah sai ya ba mu waliyai waɗanda suke jagorori bayan annabi sallallahu alaihi sallama suke jagorantakan al'umma kamar yadda alkur'ani yake cewa man yadi Allah huwa al-mutadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah bai shiryar da shi ba ba za ka sama masa waliyi mai kama hannunsa ya nuna masa hanyar Allah ba har abada duk waliyin da kama sunansa yana shirye ya soki waliyin da wani abin da kai baka sani ana sukan waliyin da shi ba to mun gode wa Allah da ya bamu jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune waliyai jagorori zuwa fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu tijjani kenan radiyallahu anhu da dan uwansa sayyidi abdul qadir da sauran manyan waliyai dukkan wani babban waliyi shahararre a duniya cikin wannan musulunci to in ba ibn arabil hatimi ba kowanne ne jika annabi ne dukkan su jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kullu as'alukum li ajrin illa al-mawaddah fi qurbi gode wa Allah da ya ba mu magadan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke mana jagora a cikin wannan addini mun gode wa Allah mun zamani da shauki janiba amma da da ikonsa akwai wani babban hali khalifarsa wanda ya ba da labarin zuwansa cewa shi in ya zo shi ne zai isar da dariƙarsa a duk duniya gaba ɗaya ana kiran wannan sahibul faiza mabucin malli wato in ya zo ɗariƙa za ta yi malli ta gama ko ina da ko ina shine shi ibrahim kaula radiyallahu anhu wanda ya zo mana da faiza ta shehu tijjani mun gode wa allah to jama'a dai abin da ake kiransa maulidi a bari shi wanda ake maulidin nasa a faɗi danginsa a faɗi garinsa a faɗi tashinsa a faɗi yarantakarsa da samartakarsa da dattijantakarsa da kuma in annabi ne kamar wanda muke taro domin sarin nan a faɗi lokacin da ya karbi aika da abin da ya gamu da shi lokacin da yake isar da aika da shekarun da yana isar da aika da kuma rayuwarsa da jama'a da kuma halayensa tun da yake an yi umarni ya koyi da shi to abin da za mu sa gaba kenan abin da lokaci ya bamu insha Allah shi manzo Allah dai wato zaɓaɓɓe ne a cikin halitta da Allah ya gama ya gama halittarsa gaba ɗaya ya bibita ‘yan adam a cikin halittar sai bibita larabawa a cikin larabawan sai ya bibita ƙurishawa a cikin ƙurishawa sai ya bibita banu hashim a cikin banu hashim ya bibi da banu abdulmuttalib a cikin banu abdulmuttalib ya bibi da abdullahi abdullahi ɗansa guda ɗaya ne shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an haife shi a makka sallallahu alaihi wa sallam ranar sha biyu ga wannan wata wato sha ɗaya washe gari sha biyu ranar ishirin ga watan nisan ko watan efri sallallahu alaihi wasallam su makka in da ana so ya zama ɗan gata ba a renonsa a gari a makka sai a bayar da lada mutanen ƙauye su rene shi a ƙauyensu don ya sha iskar waje ba iska gurɓatacciya irin ta babban gari ba kuma ya tashi larabci mai kyau wanda ba gurbata shi da yarurruka ba a can ƙauye ya zama mai fasaha don fasaha su a wurin larabawa wani abu ne muhimmi da aka haife shi sallallahu alaihi sallama shekaran da aka haife shi an yi abubuwan mamaki iri-iri kamar kamar mutuwar wuta da ake tsafi da ita ta kisra kuma kafewar ruwa wanda ake tsafi da shi duk dai ya ba da mamaki aka ce lalle akwai wani babban abu wanda ya zo duniya kamar tsatsagewan kamar tsatsagewan dinga ta mulki na kisra din kuma fadowa na zunkwayen surayensu duk dai wa'annan abubuwa na mamaki da suka faru aka nemi menene ya faru a duniya har aka bincika aka tarar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya yana daga cikin manyan abubuwan da suka faru da shedanu suka hau juna suna hauhawan junansu har su kai sama ta ɗaya suna jin labarin mala'iku idan mala'iku sun ba da labarin abin da zai faru Allah ya sanar da su to sai su jiwo wani abu daga ciki sai su ji zo su jefa bokaye in bokaye sun samu magana guda ɗaya sai su haɗa da ƙarerai suna ruɗar da mutane cewa lallai ashe boka ya san gaibu to daga lokacin da za a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka rushe wannan Allah ana zuwa share tsakanin sama da ƙasa ne don za a yi sabuwar diplomasiya ta mulkin sama da mulkin ƙasa Allah zai riga aikowa mala'iku suna gaya wa manzo Allah aikansa manzo Allah zai riga hawa sama ya ji maganan Allah kuma kullum ibadu za su rika hawa suna zuwa sama a share tsakanin sama da ƙasa ba komai sai gaskiya to shi ne aka haife shi da wannan abubuwa masu man mamaki an zo neman shayarwa mutanen ƙauye mutanen tsaye a cikinsu akwai su a cikinsu akwai halimatu sa'adiyya ita ma ta zo neman jirajirai wanda ake shayarwa da lada ta nema ba ta samu ba sai aka ba ta labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tambaya ina babansa aka ce ai babansa ya rasu tun yana ciki da wata hudu to sai ta ga sai ta yi kiwiya idan ta karbe shi ma wa zai mata abin da ake wa masu goyon yara masu renon yara sai ta tafi daga baya da bata samu ba sai ta je birnin ta koma haka din ma ta dauke shi ma ya yi ya fi ta koma gida haka da yake za da babban rabo ta zo aka shirya aka ba ta shi ta hau godiyarta sai godiyarta zama kamar wani abu wanda yake mai ban mamakin gaske mai tserewa jakuna ta koma gida da shi daga shigan gidan sai albarka ta sauka a cikin gidan halima dabbobinta suka koshi suka yi nono har makiyaya suna fara wa masu kiwonsu me yasa ba za ku kai dabbobinku wurin da halima dabbobin da suke kiwo ba matar abokan sha sai su tuna rantsuwa su yi wallahi tare muke kiwo tare muke shayarwa tare muke kiwo tare muke shayarwa ba san asirin yana gidan halima a dakinta ne ba shi ne samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan ya zauna a gidan dama alkawarin da aka yi da su na shekara biyu ne to shekara biyu sun kare ba ta son kuma rabuwa da shi ba ta son rabuwa da shi sai ta roƙa a ƙara mata lokaci sai aka ƙara mata to sai abin mamaki ya yi ta yawa game da shi sallallahu alaihi sallama sannan na ƙarshe dai sai abokan kiwonsa suka ga wasu mutane guda biyu sun kwantar da shi a ganin su sun kwantar da shi sun fede shi sai abokansa da matarsa halima suka ruga guji da ga musu wannan mummunan labari suka zo suka tada manzon Allah ya haɗa gumi me ya same ka sai ya faɗa musu kamar yadda masu kiwo suka faɗa waɗansu mutane guda biyu suka zo suka kwantar da ni suka fere mini kirjina suka fitar da zuciya ta suka wanke da wani dan kwanon su yanzu kana jin zafi ba na jin zafi ina wurin da suka fere din a nan ne amma baya zafi to daga nan dai abubuwan mamaki suka yi ta faruwa ya zama suka ce ya kamata a mai da shi wajen iyayensa da kakanninsa kada wani abu ya same shi na tabuwan hankali sunansu ya ɓaci ba za a ba su jirajirai ba suka komo da shi bayan ya ƙara shekara biyu a kan shekara biyu shekara hudu kenan ya samu yabon zai ke cewa wa amruhu fisnaini wa sirru tisnaini wa zaka sirrun azali komai nasa a biyu yake tahowa an haife rana litinin ranar litinin a mako na larabci shine rana ta biyu wato ahad rana ta ɗaya kenan isnain rana ta biyu sannan kuma a dukkan samuwa gaba ɗaya daga Allah wanda baya da farko baya da ƙarshe to shine samuwa na biyu wa ramzuhu fi sunaini sannan kuma ya je ya sha nono shekara biyu an shayar da shi ya dawo ya sake koma shekara biyu ya sake dawowa gida ya sake dawowa gida wajen mahaifiyarsa ya zauna wajen har yanzu shekara biyu sai ya zama yana da shekara shida kenan ita kuma sai ta rasu ita sai da aminatu bintu habib mahaifiyar manzon Allah yana da shekara shida ta rasu to daga nan bayan ya shekara biyu na shan mama shekara biyu na ƙari shekara biyu na zama wajen mahaifiyarsa sai kuma ya koma wajen abu tare wajen abdulmuttalib kakansa ya shekara biyu daga nan abdulmuttalib sai ya rasu sai ya koma wajen abu talib ɗan uwan babansa wato mahaifinsa na ali alayhi salam sai na ali din to daga nan dai ya zauna wato kullum in na zo wannan wuri na kan ɗan tsaya in yi wani wata kista wanda ta faru gare ni zamanin da ake zaman lafiya yanzu ma insha Allah za a zauna lafiya akwai malaman kirista da malaman musulunci suka haɗu suna tattaunawa to ina da almajirai na filato kiristoci suna zuwa wajen suna bishara wata ran sai suka ce musu in malamin mu ya zo za mu haɗa ku da shi sai na zo din kuwa sai suka haɗa da kiristocin suka haɗa su mu kai ta magana sai na ce musu ko riga dai kun sani annabi isa ba shi ne farkon wanda Allah aiko a duniya ba akwai annabawa da suka riga shi suka ce yes na ce to mu dauko kusa yanzu idan Allah ya aiki annabi Ibrahim ya yi wazi ya isar da aika ya samu jama'a suna bin sa sai Allah ta ga aiko annabi Musa annabi Musa ya ce musu yadda Allah ya aiko wajen annabi Ibrahim da addini ni ma haka yanzu Allah ya aike da addini ku shinawa za ku samu ƙarin bayani za ku samu ƙarin ilimi za ku samu sauƙi wasu abubuwa idan mutane sun ce mu ba ruwanmu da kai Ibrahim ya ishe mu sun kyauta sai kiristoci suka ce nawa ba su kyauta ba sai to ana nan annabi Musa ya yi wazi ya samu jama'a ya samu jama'a sun bi shi sun gane shi ma Allah ne ya aiko shi wanda ya aiko Ibrahim ana nan sai Allah ya aiko annabi Isa sai mutanen nan sai annabi da suka aiko da Allah ya aiko annabi Isa ya gaya mutanen Musa Allah da ya aiko Ibrahim da Musa ni ma shi ne ya aike ni ku zo ku ji magana ta za ku samu sauki za ku samu bayani za ku samu ilimi idan mutanen Musa suke ba ruwanmu da kai mu isa ya ishe mu sun kyauta yanzu ba su kyauta ba aji to ana nan ana nan mutane suna bin annabi isa suna yin addini sai Allah ya kuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kira su Allah da ya aiko ya ara kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in baina bainakum la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la takhudhu ba'duna ba'dan rababa min dunillah wa antum qul shahadu bi anna muslimun ya gaya musu haka Allah da ya ko Ibrahim ya aiko Musa ya aiko ya aiko Ibrahim ya aiko Musa ya aiko Isa ni ma shi ya aike ni ku zo ku rubuta addini na za ku samu ƙarin bayani za ku samu ƙarin ilimi za ku samu sauƙin abubuwa idan mutanen annabi ya jabba ruwan mu da kai mu annabi Isa ya ishe mu sun kyauta sai kiristoci suka shiru suka ce no muhammad ba annabi ba na ce muhammad ba annabi ba babbar magana muhammad ya ce ba annabi ba ai zan yi mamaki muhammad din da an haife shi a wani garin da babu karatu babu addini sunan garin makka lokacin da allah ya ki muhammad bayina da shekara arba'in aka haife shi a lokacin dukkan makka gaba ɗaya ba wanda iya rubutu da karatu sai mutum goma sha bakwai kuma muhammad din baya cikin sha bakwai din ba iya rubutun ba iya karatun ba ma da bukari to shi muhammad din nan bai yi bakon malami ya karantar da shi ba bai yi wata ƙasa ya yi wo karatu ba kawai bayan ya shekara arba'in ko rubutu bai iya ba sai muka ji Muhammad din yana kiran mutane ku zo duk abin da ya faɗa ku rubuta sai aka yi ta rubutawa aka rubuta tun ba a yi duniya ba tun ba a yi sama ba tun ba a yi ƙasa ba yaya aka yi aka yi duniya ya aka yi aka yi ƙasa ya aka yi aka yi sama ya aka yi aka abin da yake tsakani ya aka kowanne muhammad ɗin yana ba da labari ana rubutawa har ya shiga cikin mace mai ciki ya gaya mana yadda ciki yake faruwa kwana arba'in mani kwana arba'in gudan jini kwana arba'in nama kwana arba'in kashi kwana arba'in laftu har a ƙera jinjiri duk muhammad ne yake gaya mana da na sarar sun ce wai asalin ɗan adam mutum biri ne ya shigo gari wuziyarsa ta karye gashinsa ya zube shi ne asalin ɗan adam sai da muhammad ya zo ne ya wayar da kan duniya a'a shi ɗan adam ba biri ba ne idan namiji ya kwanta da matarsa ruwan maniyyinsu ya haɗu sai a tsar ruwan maniyyin kwana arba'in bayan kwana arba'in sai ya juye an hana ma'aifa zubar da jinin haila sai jinin ta riga zuwa wannan wurin kamun kwana arba'in sai wannan gudan maniyyin da ya zauna kwana arba'in sai ya zama gudan jini daga nan kwana arba'in sai ya zama nama daga nan kwana arba'in sai a rabta shi wato ai rabta na ɗan adam kasusuwa daga baya a rabta masa nama daga baya a fesa masa rai har lokacin da zai fito wato kwana arba'in kwana arba'in har lokacin da zai fito duniya duk muhammad ne ya gaya mana wannan kai muhammad ya ci gaba da faɗa mana labarin ma yadda aka haifi uwar annabi isa ɗin da yadda aka haifi annabi isa din da yadda ta faɗa ranar da ta haife shi da yadda ya faɗa ranar da aka haife shi da gaggogar wayan da aka yi tafiya da shi fama da yahuda shekara talatin da uku kamun allah ya ɗauke shi ya kai ya ajiye shi sama duk muhammad ne ya gaya mana muhammad ya ci gaba da gaya mana labarai na wuta allah kiyaye mu da masu shiganta da wuta da aljanna da masu shiganta duk muhammad ya gaya mana shi Muhammad na in ba annabi bane bai taɓa yin karatu wurin kowa ba bai yi tafiya ya je karatu ba wani wanzu ya karanta da shi ba in aka je ba annabi bane ai zan yi mamaki suka ce to kana faɗin Qur'ani ko na ce Qur'ani ba Qur'ani ba Qur'ani ba ce to shi Muhammad watakila ya girma da kakan shi ta ce ai kakan shi ba malami bane kakan shi abdulmuttalib ba malami bane kuma yana da shekara yana da shekara takwas kakan nasu ya rasu wace kurani ko kurani ba muhammad ne ya yi shi ba abokanai shi ne umaru umaru yace umaru da abubakar yes yes umaru abubakar yace na ji ai da umaru da abubakar duniya bata san su ba sai a matsayin su na almajiran muhammad duk abin da suka mika duniya to wurin muhammad suka karbo shi to ko to qur'ani menene za a rike qur'ani ya ce musulmi ya yi mata hudu muhammad ya yi mata shi tara menene za a rike na ce duk wanda aka rike in Allah ya gabatar da mutum ya ba shi daraja yakan ajiye shi a first class ya ajiye mabiyansa kuma a third class ainihin muhammad yana da dama ya matansa tara domin a first class yake mu kuma musulmi mabiyansa aka aji masa kilas wanda yake da iko ya mata hudu yanzu kaman ku kirista first kilas na addinin ku ba aure domin annabi isa shine shugaban ku bai taba yin aure ba saboda haka ne papa roma baya aure duk wanda ya zama mai daraja a cikin addinin kirista baya aure domin saboda kwaikwayon matsayin annabi isa alayhi salam yanzu tun da ka kawo wannan dan gaya yan uwana musulmi mu tashi daga matsayinmu mu koma matsayin mai gidan mu riƙa yin mata tara tara kai kuma koma ka ga kiristoci yan uwanku ku koma matsayin mai gidan ku ba aure mata ɗaya ɗaya ma ba za ku yi ba nan gaba sai ku yi kamar yadda first pastor ba kuma yadda papa roma yake ba ya da mace sai suka rasa abin da za su bar to ladi mai zuwa kana nan ko ta ku dakata mu karasa mana saboda kullu in na zo wannan wuri na kan yi wannan bayani don mutane su san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su san addinin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da shekara goma sha uku aka yi tafiya da shi da aka yi tafiya da shi shi babban sai ji labarin wani rahibi ya ce wannan shi ne annabin ƙarshe ka koma da shi kar ka je da shi sham in ka je da shi sham yahuda za su kashe shi muna tsammanin ba a cikin ku zai bayyana ba to ya komo da shi bai sake yin tafiya da shi ba sai bayan ya kai shekara ashirin da biyar sallallahu alaihi wa sallam aka yi tafiya da shi a shekarar ne kuma ake shirin zai auren fari اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما كما كان سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن منهم فلي بهدهم عز وجاه فبجاههم وبإذهم طيب لنا عيش لها وقل لنا بالخير ألا لنا رب تهنئة الربيع بمرحة الشفيع بالمنطق البديع أوجد يا مؤملي ربيع بمرحة الشفيع بالمنطق البديع أوجد يا مؤملي يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات الأولى بإذن ربه العلي ربي بمرهة الشفيع بالمنطق البديع أمر بها محمد تهنئة الربيع بمرهة الشفيع بالمنطق البديع أرمزها مؤملي الربيع بمرهة الشفيع بالمنطق البديع أرمزها مؤملي أهلا بشهر المولد شهر الأولى والصدد شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول شهر الربيع بملحة الشبيع بالمنطق البديع أوجدها محمد قد قص بالربيع إذ كان كالربيع بالأرض والشبيع بكل خاتم مبلي شفيعة الربيع بمرهة الشبيع بالمنطق البديع أمي بها محمد أهلا بشهر البرع شهر ذهاب الثرع وفخرنا والمرع لربيع الأفضل تالية الربيع بمرعة الشفيع بالمنطق الغدير أو بها محمد شر المراه والسرور شر الليل زاد الدهور موجه بين الشهور متوج مكلل سامع الدور ربيع بامرأة شبيع بالمنزل البديع أولي بها مؤمل أعلن بشهر الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وهذا خاتم الهلال سمعت الربيع بمرحة الشبيع بالمنطق البديع أولي بها محمد أهلا بشهر الخادم شهر نبي خاطب وفاتح وخاتم وآخر وأول سمعت الربيع بمرهة الشبيع في المنطق البريء أرجو بها محمد أهلا بشار النافري للحق شار الآمري بالعرف شار الزاهري بكل وصف أكملي ربي بمرهة شافي بالمنطق الغالي أولي بها محمد أهلا بشار الهادي لمن هدي الرشادي وقائد وهادي إلى الطريق لمصدي ثانية الربيع للهدي شبيع في المنطق البديع أغني بها محمد أهلا بجار السيد بأمر وأبولي من حفظ قصدني يوم اعتذار الرسل هنيئة بالمنطق البديع وقد تباه كل آباء وكلا بقولي أنا لها عند اشتداد الوجل سمعت الربيع بمرأة الشبيع بالمنطق البديع أرجي بها محمدي فيا لها من خطة جوابه في الهطة من ربي سلسوطة ويس لدينا تقبلي سمعت ربي بمرأة الشفيع بالمنطق البديع أمني بها محمد أهلا بشهر المصطفى ثروة لكل مصطفى وخير عبد كالصفا من ملك أو مرسل محمد هو شهر خير الخلق شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في الموقت المنزل بمرأة شبيه بالمنطق البديع أولي بها محمد شهر الذي آثره إله واختاره من حبه خيره إن انقضاء الأجل سمعت ربي بملحة شبيه بالمنطق البديع أولي بها محمد شهر الذي ما فاتت ومن له الحسنى فقد عليه جبريل أباد بكل نور مرتلي تحية ربي
بمرهة الشافعي بالمنطق الفتي أمضي بها محمد أهلا بليل أجر ويوم الأمر ودين ذلك الثار ونور أمه الجليل تحية ربي لمن تكيل
أغني بها أهلا بكل ما ظهر من خالقين والفكر في كراضيه البصر إلى مقاده العليم بمرهة شافيه في المنطق البديع أغني بها محمد وما رأته من أجر آمنة هنا نفاق سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهلين بمرأة شفيق بالمنطق الفقيه أوجب يا محمد كما تدلى الدور كما ترى القفر فيه وهل الكفر بالثمن المجدل نمرة شافي في المنطق البالي أمضي بها وغابت البيار وجفت الأنهار بنجري والنار قد طفئت من خجلي أدور عليه بمرعد شبيه ذكر بديع عن بها محمد وجنهم في نكد لرميها بالرفد وأمرها عن مقالي من أجل خير الرسل تحية ربي لمن ممن تكيل ذكر أمري بها محمد ورنت الشيطان جرى عظيم الشان من أوضع القرآن لأذن ما به ابتلي بمرهة شافي بالمنطق البديع أولي بها محمد قد من نزول الرجال بأفضل الرجال بأفضل الليالي بالبلد المفضل بمرهة شافي أمضي بها محمد أهلا بيوم عيد ما مثله من عيد قد هل بالمولود فيه مهال سابو علي لمن بها محمد وصابر الولادة وما أتاه الصلاة من وفق ما أراد إلهه في الأزل هذه بمرهة الشريف بالمنطق البديع أمر بها محمد أهلا بيوم الظن محمدا خير ابنه رمزا لمعنى الإذن من جده لينجلي بمرأة الشريف المنطق أوجه بها محمد بحمد الأولين على ولا فكان ذا يقينا من الكريم المبدل بمرهد شافي بالمنطق على البيه مثليه مولد فارس مرأة ذر الكون مثله المبدل بمرهة شافي بالبادي أرضي بها مؤملي أكرم بجار الأجل إبريل جار الكرم أكرم بأرض الهرم مولد خير مرسلي بالبادي أرضي بها مؤملي أكرم بيوم الزهرة تجري نواسة لمن هوى الفخرة وبرة من منزلي أرجي بها محمدي أكرم بشهر النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإيمان والكامل المكمل يا بالعهد الشعبي في المنطق كتمت بشدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل بمرعة الشفيع بمدك الفريق أمن يا محمد ثانية الربيع بمرعة الشفيع بالمنطق البحري أمن بها محمد بالمنطق البحري بالمنطق البحري أرجي بها محمدي أرجي بها الجمالي يوما ونيل قربي وفضله بربي ومن رضاه أملي أنا تربي بمرهة جميلي بالمنزل الغالي أرجي بها محمدي والكرمة بالوزنة والجمال بالوزنة لدى المطار الحسنى مع الرفيق الأفضل بالرعد الشعبي بالمنزل الحق بها محمدي وكلنا وليا وناصرا ناصيا لا نستجيب قويا بجاه أبدك العلي تهيئة بمرحة الشفيع بالمنطق الغدي حبيبي يا محمد صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه إله من أبد لأبد بالرعد الشريف وآله وصحبه وزوجه وابنه وكل آل ربي مع الصلاة الأكمل شفيع المنجد البديع أنقذها محمد بجاهل يا إله اغفر لنابنها واضمع بقارئها وللذي هضرا وأمهم بقفيه اللبس رصيم أواهب الدارما أواهب القدرا أجب دعاهم وأجل بالذي طلبوا بجاه آمد ما أصحابه الخيارى اللهم صل على سيدنا محمد والكاتب لما وملك والكاتب لما سبقنا ناصر الحق بالحق والعافي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah ya ba mu wannan alherai masu yawa wanda ba su da iyaka wa yadda duni mata Allah ila tuzuha mun gode wa Allah kuma muna yi wa manyan baki maraba tare da kuma kowane bako ya zo nan babba ne domin ya zo ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai wanda kowa ya zo nan daga girman Allah sai girman annabi sai girmansa walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin duk kuna da girma a wurin Allah duk da haka muna yawan manyan baki wanda suke masu harkar mulki yan siyasa kamar honorable speaker nasiru nono rikan gwamnatin gombe da kuma abdulhamidi kima honorable ne na nan namu na bauchi mazaɓar liman kakabu da kuma dibiti gwamna namu na da wanda yake mu har yanzu namu ne mamar sharir dan Muhammadu Lamin Sale Allah ji gan Amin Sale Allah masa gafara Allah sada shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam masoyinsa Allah sada shi da Shehu Tijjani radiyallahu anhu hakika wannan mutum ne masaida da imani ni Allah ya haɗa ni da shi tun ana kiransa ma'aji aminu wato tun wajen alif da dari da hamsin ko da biyu Allah ya haɗa ni da shi kuma har ya rasu ɗin nan muna tare da shi Allah ji kansa Allah ya masa gafara ban taɓa saduwa da ko da ji labarin wani ɗan boko wanda ya ƙware cikin boko irinsa ƙwararre a cikin aikin gwamnati ƙwararre a cikin harkar boko irinsa amma da daddare in yayi nafila sai ya yi raka ɗari ban taɓa saduwa da wannan mutum ba sai aminu sale bawan Allah ne Allah ji kansa Allah ya sa albarka cikin abin da ya bari ya sa da shi da hannai masoyinsa muna godiya ran kai da ne Muhammad Sabir kuma muna godiya mai girma sarkin gindiri wanda ya ya saba zuwa dama wurin taro irin wannan taronsa ne kuma muna maraba da dukkan manyan mutane waɗanda suka zo suka halarci wannan taro akwai wanda ya wakilci mai martaba sarkin bauchi barwan bauchi kenan muna godiya da kuma mun gode to ya wakilci gwamna ne? to to madalla ashe shi abdulhamidi wakili da ya zo ya wakilto gwamna ne cikin wannan taro allah ya saka da alheri mun gode koyon banan wasai ranka ya dare mun gode allah ya saka da alheri alhamdulillah a tun da muke irin wannan taro kuma na nan bauchi ba don manyan sharifai sun zo mana taro da muka yi na kwanan baya jikokin kyau tijjani sun zo taron da yawa ba da sai mu ce wannan taro ma albarkan da ya samu ba taɓa samun irin ta ba sai dai na waɗancan wanda suka zo muna tare da jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sharifi jikan kyau tijjani sharifi ga nan tare da shi mun gode wa Allah alhamdulillah da sauran mutanen da ban ban tuno da su ba alhamdulillah mun gode wa kowa da kowa kowa da kowa babba ne tun daga walillahi izzatu wa rasuli wa lil mu'minin mun gode wa Allah yanzu za mu tashi daga inda muka ajiye manzo Allah ya shekara ashirin da biyar sai dan uwan babansa Abu Talib ya shiga sa'o'in da sun yi aure muna so mu yi maka aure amma babu kuɗi a hannunmu abin mamaki hakika duniya ba komai ba ce ta ji annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ya isa aure ya shekara ashirin da biyar amma da yake babu kuɗi a hannayensu auren ya yi nauyi Allahu Akbar Allahu Akbar tare da matan aljanna da muke jin labarin nan yadda suke da darajoji da kambama da gidajensu gidajen gol-gol gidajen ban mamaki Allah bai yi su ba sai don annabi Muhammadu ko mai son annabi sai mai son annabi ko annabi din ko mai son sa amma wanda baya son annabi sallallahu alaihi sallama Allah bai wani alheri domin sa ba ko abincin da kafirai suke samu suna ci za ka yi mamaki ya aka yi Allah yana kiran su maƙiya inna Allah aduwwu lil kafirina amma duk da haka yana ba su iska suna shaƙa yana ba su ruwa suna sha yana ba su abinci da nama yana ba su mata yana ba su kuɗi yana ba su mulki wannan rahamaniya ce domin dukkan alherai gaba ɗaya na duniya da lahira Allah bai yi su ba sai don Muhammadu sai don mai son Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda misalin abin yake ka wani mai girma ne don mulki don kuɗi sai ya zaɓi wani mutum ya ba shi daraja ya ba shi soyayya a cikin bayinsa ya bibita shi sai ya sa masa ranar da za su sadu sai aka taso aka shirya wa bakin babban dina aka yi abinci iri-iri abin sha iri-iri nama iri-iri saboda girmama bakon da aka yi bakin ɗinsa ya zo za a karrama shi a cikin jama'a bakon ya zo da nasa mutane ya zo ya tadda mutanen da wanda ya kira shi ya shirya su aka hada wa musu shirin dina suka ci abinci suka ƙoshi abincin ya zaura wanda ya yi shi mai ikon gaske ne mai mulkin gaske ne mai wadatan gaske ne sai suka tashi suka bar abincin aka ca nemo masu cin abinci aka kira mutanen gari suka je suka ci abincin ya saura aka sai ku kira almajirai almajirai suka zo suka yi ta ci abincin ya saura shi ya zama gashinan ya saura ba mai so sai to saboda ana so a gyara wurin a share abincin da ya saura a kai a zubar a juji tun da ba mai ci da aka je aka zubar a juji nan fa agwagi da angudaye da wannan gadun gidan nan mai suna gadu na gida aladu suka yi taki karnuka suka yi taki angudaye suka yi taki kowa da kowa duk mai son wani abu ya ci ya rage da yake an zubar a juji ne to saboda haka su kafirai dama an zubar a juji ne suke ɗiba suna ci saboda kasan ba sa yanka dama abincin su dama a juji ne to shi yasa suke samun abincin wanda aka zubar da ruwan kwatami suke sha amma ba abinci ne wanda aka yi domin su ba ba domin su aka yi ba to alhamdulillah mu mun gode wa Allah na Allah ya ba mu soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya sa masa son annabi ya gode wa Allah Allah yana son sa ba don Allah yana son sa ba ba zai samar soyayyar wannan manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda alherin duniya da lahira duka dominsa Allah ya kawo mana mun gode wa Allah to sai ce zan haɗa ka da attajirar garin nan Khadija ana zuwa ana mata ciniki a Sham a kai kayan sayarwa a sayar a sayo kayan sayarwa na can a kawo makka a sayar idan an haɗa ka da ita kuna wannan irin taimakekeniya za mu samu kuɗin aurenka shi kenan za a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wajen khadija ummul mu'minin ya gaya mace wannan dan dan uwana ne kuma amini ne amintacce ne saboda haka muke so ku yi aikin shiriki da shi ya kai miki kaya sham ya sayar miki ya sayo miki abin da za a sayo a kawo a sayar shi kenan sai ta ce wallahi na yarda da shi da ganin sa sai na je ina son sa na yarda da shi sai aka yi sayi sai tafiya ta farko aka hada da yaronta mai suna mai sara aka je abin da yake yadda ake sai da abubuwa sai aka tara kuɗi ya ƙaru yadda ake sayin kaya kuma sai aka sai kaya ya faɗi aka kawo tafiyar ta yi daɗi kuma shi yaro ya gabu mamaki idan an je ko ina rana ba ta taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam sai girgije ya bi shi ya yi masa inuwa sallallahu alaihi wasallam ya ga da abun mamaki iri iri da suka zo za su go maka wajen dawa sai ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina so kai min izini in je uwan wurin uwar gijiyata in mata bishir yadda tafiyar nan ta mu kai nasara dan kamun ka iso ta ji daɗi annabi ce an yi maka ya je ya ta koda tafiyar ta ya ta koda ta ya ta koda ta ya ta koda manzon Allah ya ta koda manzon Allah a lokacin kamar yana ziga ta ne dama ta da soyayyarsa shi kenan aka zo aka mai da kaya wanda aka sayo aka mayar a wanda aka sayar aka faɗi labari daga ba sai ta ce ni fa in inda za ka yarda ina so ne ka aure ni ya ce yaya in za ka yarda ina so ka aure ni ke kin gani fa ba kawo ni nan don maganar wasa ba don maganar gaskiya a kawo ni ba don maganar wasa ba take wallahi tallahi ba maganar wasa nake maka ba ina son ka zuciyata haka haka dai dama Allah ya riga ya shirya abin haka kuma abin mamaki annabi na shekara ashirin da biyar ita ko na shekara arba'in kaya ganin ka kana ganin kamar ta bashi waɗansu shekaru ne masu dama amma kar ka manta kakanta annabi ibrahim ma wato annabi ya bashi shekaru dubban miliyoyi balle ita to haka ne sai aka je auren aka yi auren Allah da ikonsa aka samu ƴaƴan manzo Allah duka jikinta in ba dan Mariyatul Qibtiyya sai na Ibrahim wanda aka samu a Madina ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ƴaƴa da ita ya samu Qasim babban ɗansa kenan saboda shi yake masa arkunya akwai Zainabu akwai ummu kulthum akwai ruqayya akwai fatima akwai abdullahi to waɗannan dukansu shi abdullahi ne aka haife shi bayan aika ita fatimatu ma shekaran da aka maimaita ginin ka'aba ne aka haife ta amma abdullahi ne aka haifa bayan aika shi yasa ake kiransa abtahir abtayyib wato ya zo duniya ta yi tsarki ya zo duniya ta yi daɗi ke za ka kiransa abtahir abtahir amma sunansa dai abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara talatin da tara aka saukar masa da alkur'ani cikin watan azumi wata shekara talatin da tara sannan da wata shida a cikin wata gidan nan kamun su cika wata shidan da ke tsakanin watan ramadana da rabiul awwal wata shida ne a lokacin yana manzon Allah annabin Allah amma kamar yadda yan siyasa suke kiran wanda aka zaba ba a rantsar da shi ba mai jiran gado to haka yake a lokacin itatuwa suna gaishe shi kiyayi suna gaishe shi duwatsu suna gaishe shi assalamu alaikum ya rasu da in yawai ya bai so zai ga kowa ba daga nan sai hankalinsa duka ya ƙi jama'a ba abin da yake so illa ya kaɗaita daga shi sai ubangijinsa sai ya yi tunanin shiga dutsen faru saurin yana zuwa yana ibada ya ɗauki guzuri ya kwanaki idan guzurin ya ƙare ya dawo gida wajen khadija ya sake ɗaukan guzuri har wata shida to da lokacin da rabiul awwal watan da aka haife shi ya zagayo to shi kenan sai lamarin ya bunƙasa sai ga mala'ika ya same shi sai ya kama hannunsa ya ce masa iqra kai karatu sai ya faɗa masa gaskiya ce ma na bi ƙari ba mai karatu ba ne to wa ya koya masa karatu shi ba mai karatu ba ne sallallahu alaihi wasallam shi ne ainihin karatu to sai mala'ika ya ja kansa ya sa a cikin fuka-fuki aka jima ya sake shi ya ce ikra kai karatu na ga ina ga maka ni ba mai karatu ba ne sai sake sa shi kan isa ya sa kan nasa a cikin fuka-fuki aka jima ya sake shi ce ikra kai karatu na ce na gaya maka ni ba mai karatu har dai aka yi sau uku to wannan yana mana isharar islam da iman da isan kenan wanda za su za hada a bashi sai ya ce wasa ikra bin rabbika allazi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولكن أنفع abin da ya fara ji wajen Allah kenan ikra kai karatu to kai ma mai jin wannan wa'azi da ni ma mai kwaikwayon wa'azin mu yi karatu idan mutum bai yi karatu ba duk abin da zai samu ba zai kama da wanda ya yi karatu ba ko duniya kake so sai ka yi karatunta balle lahira balle addini kai karatu abin da Allah ya faɗa wa annabi kenan bayan ya karantar da shi ilimin sama da na ƙasa da na duniya da na lahira da na farko da na ƙarshe ya gama sai ya ce masa wa qur rabbi zidni ilma ka gaya wa Allah kullum ubangijinka ya ƙara maka ilimi ya ƙara maka ilimi saboda ka jama'a mai da hankali da neman karatu da neman ilimi ba abin da ya ɓata duniya a yanzu kamar jahilai da suke naɗa kansu malamai ta kuwa su jahilai kuma su yarda su tani lalle su malamai ne Allah ya bai wa bayinsa iko su ɗauki matalauci yanzu yanzu nan su mai da shi moloniya wannan ya ba shi half million wannan ya ba shi half million in an samu mutum ashirin kaga ya zama miliyan goma kenan ya zama Moloniya yanzu yanzu na da ko ba shi da ko amini da zura nan bai da ko amini kuma Allah ya ba bayansa iko su ɗauki taraka wanda ba dan kowa ba su mai da shi basarake ya hau kan jama'a da mulki amma Allah bai bai wa bayansa iko su ɗauki jahili yanzu nan su mai da shi malami ba wasu ba Allah bai ba da wannan damar ba to duk wanda aka yaudare shi shi ba malami ba ne jahilai suka ce masa malami ne shi ya hau kujeran malamai to ya hau danja ya hau haɗari domin zai wa Allah ƙarya babban kaba'ira ba ka bari wa Allah ƙarya wa ta ƙulu Allah ma la ta'lamu jama'a ai karatu ai karatu ai karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida wannan jikin na sabon jikin mai shekara kusan talatin da wata shida wato kusan arba'in wannan jikin bai san mala'iku ba jikin bai san mala'iku ba sai ya tsorata ya dawo yana makarkata ta ce masa lafiya lafiya ya ce wallahi abin da na gaba da shi kam ba zan ce komai ba ni na jin tsoron matar da yi hauka ka ce a'udhu billahi a'udhu billahi Allah ba zai kunya ta kai ya mai da kai mahaukaci ba kai mai ɗaukar nauyin jama'a mai nema mutane abin da ba su da shi mai kulawa da zumunta mai kaza mai ita da wani halayensa tana faɗin ilimi a matsayinta na siddiƙiya tana faɗa wa annabin Allah ilimi wato mai hali kaza ba zai hauka ba mai hali kaza ba zai hauka ba mai hali kaza ba zai hauka ba mai hali kaza ba zai hauka ba duk halayen kana da su Allah ba zai kunyata ka ba yanzu kana gani abun ta yake ina ganin zama sai to mazo kusa mazo kusa da ni da ya mazo kusa da ita sai ta yaye zanin da yake kanta ta rufe shi tana ganin abin da ba na gari ki to ma da lawan albishir ne ba shedan bane da shedan ne ba zai ji kunyan kana kusa da ni ina kusa da kai haka ba sai da ce zan ne ba zai kunya ba amma da yake mala'ika ne kaga ya tafi ya ba mu dama amma tashi mu je wajen dan uwanmu warkatun naufal shi warkatun naufal balarabe ne tun da aka je dan naufal ne balarabe ne gureshe ne kuma yana karanta yadda tafan mutan da yana rubuta su da larabci yana karantawa sai ta je da shi ta ce ga ɗan ɗan wannan naka ka tambaye shi ya zo da wani labari warkatun naufal yana tambayar manzon Allah ya ya ya ya ya ya annabi yana gaya masa ta ce ha zan na musu da zikana ya ce musa wannan ai mala'ika ne irin wanda yake zuwa wajen annabi musa kai amma ga alheri ya zo duniya ga shi mun tsufa ina ma da ni sabon mutum sabon jini ne lokacin da Allah ya kawo ka yanzu din nan musamman lokacin da za a shirya za a kore ka a garin nan ka ga irin gudunmawa da zan bayar ya ce wa mukurji ya hu yanzu garin nan za yadda nake da farin jina garin nan wata za a nemi kora ta ce sosai kuwa ai ba wanda zai kawo mutanensa irin wannan abu sai mutanen sun ƙi shi aka yi ta magana dai aka tabbatar da dai ma'aiki ya tabbata ma'aikin Allah to bai dade ba shi warkatun nawfar sai ya rasu to haka ana aiko da aika ana aiko da aika wani lokaci a dade ba aiko ba ya zauna shekara goma sha uku a makka ina karɓar aikan allah ina yi wa duniya an fara ce masa tukuna ya ayyuwa al-muzammil qum al-layla illa qalilan akan koya masa yadda zai sallah ya reni kansa wato ya tarabi nasa na kansa tukuna kamun ya tasu ciyar da jama'a a ce mai ya yi murdafi ɗum fa anzir wa rabbaka kabbir wa siyamaka wa tsakiyar sannan ce masa wa anzir ashirata ka laqrabi a hankali a hankali aka sara samu musulmi na farko ita ce khadija a cikin mata uwar gidan mai gidan kenan daga gidan daga nan sai yaron gidansu domin shi da na ali tun yana da shekara takwas aka bai wa manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallama babban da ya bashi shi ya fotari ya bashi shi to shine musulmi na farko a cikin mazaje musamman yara a cikin manyan mazaje abubakar shine musulmin farko haka dai aka yi ta ci gaba aka yi ta ci gaba ana samun garuwa shekara goma sha uku amma sai da annabci ya yi shekara shida tukuna umaru ya samu shiga amma abin mamaki shine na cikon mutum arba'in a cikin shekara shida amma da yake rabansa yana wurin allah da ƙarfi da girma sai ya zama duniya yanzu shine na biyu da kafari annabi sai kamari da kafari annabi kamari abubakar to shi za ka kawo ya zama na biyu radiyallahu anhu haka dai haka dai abun ya ta ci gaba ana samun wahala kafirai suna dukan mutane masalla yana zuwa yana ɓoye su a darul arqam sai ya zama kamar wurin da ake koya musu karatu ne domin a cikin shekara goma sha uku nan alƙur'anin da aka saukar duk ƙur'anin gaba da in ta zashi kashi uku to kusan kashi biyu duka cikin shekara goma sha uku ne aka saukar da su a makka kamun a umurce shi ya koma madina a madina shekararsa goma a cikin shekara goma nan ne aka saukar da fiye da kashi ɗaya daga cikin kashi uku na alkur'ani Azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da jama'a kuma kar ka yi mamaki ubangiji yana cike da ikon nan nasa da mulkin nan nasa walillahi junudu samawati wal ardh amma duk da haka makiyan Allah makiyan annabi suna wahal da shi Allah yana kallo shi ya riga ya sani annabi ma yana kallo shi ma ya sani an sanar da shi annabi yana cikin darajoji ubangi yana cike da iko amma duk da haka haka Allah ya so masoyarsa ma sai an wahal da su an ta musu duka kamun a samu ƙarfi cikin shekara goma sha uku an sha wahala sannan sallallahu alaihi wasallama mutane suna roƙonsa ya janye wannan magana suna son ta ba sa son batawa da shi ya janye wannan magana da yake yi har suka zo wajen abu tsari suka ce ɗan ɗan uwankan nan muna son sa muna girmama shi a maganganun da yake yi na suga hankalin iyayenmu da kakaninmu da wautar da su din nan ya janye wannan magana mu zauna lafiya ka roƙe shi mu zauna lafiya mun bi dukkan hanyoyi mu zauna lafiya yaƙi amma kai ka roƙe shi mu zauna lafiya ya mu talibu ce ɗana muhammadu na tsufa ba na iya jure baƙin ciki ka haɗa kai da mutanenka duk abin da suke zo kai musu mana a zauna lafiya annabi ya ce a hai abin da nake son ba mai yawa bane guda ɗaya ne kawai abuja ka faɗi tara faɗi tara ka haɗa su ɗaya su zama goma ko mene ne kake so za mu yi maka kaje abin da muke so su faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan abin da nake so ke aha ajalar aliyata ilahan wahida إن هذا لشيء فانطلق المولد مرة وإنه يمشي واسجد ولا إن هذا لشيء يراد sai suka ji kai da suka yi ma ai suka yi ta makirci wa yankuru na yankuru Allah suna mugun shiri Allah kuma da musu mugun shiri da ƙarshe dai suna zuwa shawara yadda za su yi da shi suna shirya mugun tanadi Allah yana shirya musu sannan suka je za su yanke shawarar yadda za su yi da shi sai suka ce yau kam shi abin da yanke shawara wanda ya hau yayi magana yayi magana yayi magana ba za mu yadda ba mu ba za mu yadda ba a yi tsage iyayenmu da kakanninmu a mai da su wawaye wato abin da suka ce nun dinnan wauta ne to ba za mu yadda ba wannan mutum maganin da a yi masa kaza kaza a yi masa kaza kaza a yi masa kaza kaza to akwai tsohon najidu a wurin wani tsoho ne daga najidu amma dai ba mutum ba ne shaidan ne to shi ke ba da shawara shi ke yanke mu shawara kai zauna ba ka yi shawara ba wai da kake cewa a ɗaure shi a bayan jaki a kora shi ya tafi sham can ne suke da maganar annabawa mu nan maka babu da maganar annabawa to ai ka wannan ai magana wauta ne kun je yana da zaƙin baki in ya je sham ya samo jama'a ya zo kire ku da yaƙi ba zauna baka iya shawara ba kowa ya tage wani nasa tsohon na da zai ya warware musu da ƙarshe wani ya ce ni na gane dukkan abin da yake hanawa waɗansu na cewa in muka tafi muka kore shi ya tafi zai dawo ya kire mu da yaƙi waɗansu ce in mun a ɗaure shi a cikin wani gini ɗan uwansa wani hashin za su rushe ginin su fito da shi yanzu da abin da za a yi a zaɓo mutum arba'in sabari majiya ƙaifi a babu makami masu dangi daban-daban su je kofar gidansa in ya fito su masa kisan mutum ɗaya dangin sa dai ba za su iya fada da wannan jama'a duka guda arba'in ba iyaka diya za su nema sai a ba da diyarsa haka ai aiko an yadda aiko an yadda aiko wannan shi ne shawara ba su don Allah yana nan yana tare da mutane ba shi gane sai suka shirya mutanen arba'in din da za su je su yi wa annabi kisan mutum ɗaya ne suka je suka